وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أمين رب العالمين ɗan wa musulmi a takaice ci gaba dai da bayanin mukan masalar tauhidi a hudubar ta gabata mun yi bayani cikin usulun salasa asali guda uku mun yi muhara bayani cikin asali na biyu wanda ya bayani na cewa islam ya da martaba guda uku da islam da iman da ihsan to yanzu a cikin bayani da ya gabata hudu ta gabata mun yi bayani mai islam mun ji dai bayani ta islam shine addinin Allah shine addinin dukkan annabawa sama da ƙasa babu wani addini a wajen Allah illa islam kun bayani ya gabata daga Allah subhanahu wataala cewa duk wanda ya wani addini ba musulunci ba tababbe ne dan wuta ne gobe kiyama ba wani shakka kan haka ɗan uwa bayan wannan bayani insha Allah yau za mu ji bayani don bayani ya gabata wannan mataba guda uku kowace da rukunanta to a yau in shaki za mu haka nan bayani cikin rukunan musulunci guda biyar wanda na harko shi ne kalmar shahadata Allah ila illallah wa anna muhammadu rasulullah wannan kamar da malamin ya bayani cewa dalili da zai baka na cewa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah cewa Muhammadu manzo ne na Allah ga dalilai kamar haka ya kafa da Allah subhanahu wataala inda Allah mai girma da buwaya cikin Qur'ani ke cewa Allah da kanshi ya shaida Allah ya yi shaida da kanshi cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi haka mala'iku sun yi wannan shaida ta cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah haka masu ilimi kenan masu ilimi na kwarai malamai su ma sun yi shaida ma'abuta ilimi akan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma sun shaida Allah yana kan adalci da cewa tabbacin Allah shi kaɗai ne abun bauta wanda babu wani abun bauta in ba shi ba kuma Allah shi ne mabuwayi mai hikima cikin tsarin shi ma'anar maganar la ilaha illallah ya ce ma'anarta babu abun bauta da gaskiya da haƙƙi sai Allah don ita babu abun bauta akwai abun bauta da yawa a duniya amma na shirme ne na bata ne ana magana babu abun bauta da haƙƙi ko da cancanta Allah ne kadai ke da wannan haƙƙi shi ne ma'anar la ilaha illallah ya ce ma'ana la ilaha tana kore duk da kace la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba da kace illallahu kina da ka kore duk wani abun bauta na banza sai kace illallahu sai kace illallahu kenan yanzu Allah ne ka tabbatar ma da ibada babu wata ibada ga wani in ba ga Allah subhanahu wataala ba kuma wani ibada a baye ma Allah ma wani Allah shi kaɗai ne ba a gama shi da wani cikin wata ruwa ingantatta Allah subhanahu wataala na cewa duk wanda ya wani aiki daga cikin aiki aikin ni yawa amma sai ya gama ni da wani to Allah ce ba na cikin wancan aiki zai barka da wanda ka gama shi Allah ya kafin tarayya kenan duk abin da ka gama Allah da wani to wannan aiki Allah baya bukatu shi don haka sai yake magana cewa yanda Allah ke kaɗai cikin ibadar shi kuma bai da tarayya cikin abin da ya mallaka babu wani abu na Allah da wani ya mallaka zai iya baka mala'ika ne ko wani annabi ne balle wani mutum wani mutum bawan Allah ba wani bawa da ya mallaki wani abu a cikin mulkin Allah komai iya karkashin mulkin Allah subhanahu wataala sai ya ce aya da take fassara maka wani wannan kalma cikin alqur'ani sai ka labarin annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake magana ga baban shi da ‘yan garinsu yana gaya musu cewa niwa na yanke alaƙa ba ni ba duk abin da kuke bauta ma gaba ɗaya wanda nake bauta wa Allah ne kadai mahalicina shi ne ke shiryar da ni wannan kalma ta yanke alaƙa da duk wani abin bauta ba Allah ba da mai da ibada ga Allah kadai wannan kalmar tauhidi Ibrahim alaihissalam ya barta ga 'yan baya masu zuwa don su koma aiki da wannan kalma haka faɗar Allah subhanahu wata'ala cikin dan Qur'ani Allah yake ba manzon shi umarni ana magana Yahudawa na hodi ahli kitabu na nasaru na hodi ko ya kira zuwa ga nashi ko irin nashi kuma duka a cikin bangaren biyu babu wanda baya gama Allah da wani sai Allah ba manzon shi umarni ka gaya musu ya ku ahli kitab ku zo zuwa wata kalma wadda take hada mu ta daidaita mu tsakanin mu da ku daidai wanda kan mu ba mu bauta ma kowa sai Allah ba ma hada Allah da kowa kada wani a cikinmu ya riki wani abin bauta ba Allah ba ina yi maka saba tun da an yi an rike uzairu ko isa to yanzu haka ne misali a ba wani haƙƙin Allah wanda da yawa na ji hanyoyin sadarwa daga wasu mutane ne don wata matsayi a cikin addini an ba su matsayin Allah ko na arzitawa ko na badawa ko na hanawa ko ma na aljannar ko ma na wuta duka ana ba wasu bayan Allah a da an yi kana mamaki to gashi a zamanin yanzu da suna inkari ko ba a yi maka shari ne to zaka mutum kara kana kallon shi kana jin shi zai ma lafazin ba da aljanna ko lafazin iko irin na Allah na badawa ko hanawa ko shehun shi zai bada ko ya hana ko ya kare wannan a yau kada shi wannan lamari yan wannan tsohuwar shirka ce da Allah tsohon kahurci ne ba sabo bane a saman kasa ta haka nan musan da duk wanda ya kirayi wannan Allah ko ba wani ɗaya daga cikin haƙƙin Allah ya gama Allah da wani ya zama mushriki dan wuta Allah ya ce kadda wasu su ɗauki wasu a cikin mu me ya ci albaban duk wanda zai baka doka ya halatta ma ko ya haramta maka abin da yake halaka ne ya zama abin bauta a wajenka yace idan wannan karma da ka musu in suka bada ba suka kiya to ku musulmi ku gaya musu ku shaida ahlul kitab mu muna nan masu mai kauya ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba ma gama shi da kowa wannan shi ma'ana yan a takaicen shi ma'anar kalmar la ilaha illallah shine tabbatar da ibada ba a gama Allah da kowa ko komi sai ma'anar da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah dan su ne kalmomi na rukunin farko na islam kalmar shahada biyu shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai shaidawa cewa Muhammadu shine manzo na Allah yace meye yan wa tambayan mun yi bayani wannan abin wanda muke ji ya kamata musulmi ya rike da abin da ake maka zane har ba ko haka ba ta ka bane ba a da abin da aka maka ga dalilin da aka ce ma kaza kaza ne ko aya ko hadisi ko ta zama zama tambaya he kai rike da aka ce kaza meye dalilin kaza mun ji dai ayoyi da bayanai na cewa tabbatar da ibada ga Allah ba a gama Allah da kowa ko komi yanzu da kace Muhammadu manzo ne na Allah meye dalili kan haka sai ya kawo fadar Allah subhanahu ta'ala cikin alqur'ani Allah ya ce haƙiƙa manzo daga cikin ku jinsun ku ya zo muku wannan manzo yana buwaye shi iya damun shi da abin zuba ku hala bai san abin da zai haltar da ku kuma yana kwaɗayi akan imanin ku kuma ga masu da imani wani manzo iya tausayi iya jin kan masu imani ma'ana da kace shahadar Muhammad Rasulullah ma'anar shi mai da'a cikin dukkan shi ta'atu fi ma'amar da kai ce Muhammad Rasulullah to ma'anar shi ka dauki alƙawari ka shaida ta'atu fi ma'amad duk abinda manzan Allah ya ce a yi to za ka mai da'a shi ne yarda ka da muhammadu manzo ne na Allah mai da'a cikin dukkan umarni da ya bada da gaskanta shi dukkan labarin da ya bada ko da ya saba kwallo ka annabi ce za a yi kaza ko kaza kaza ne yan wata mu da yawa sun ilhadi ga Allah sun yi suka ga addinin Allah misali wani misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kuda idan ya hada cikin makayi ku tsoma shi ku huddo ku ci kayan ku haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma wasu kace a wannan magana ya zai wannan mun kasamta ya zai kullum za a mira cikin suka ce tuna manzo Allah fada mun yarda cewa haka zabi yan wa tahiya na tahiya ci gaba dan adam zamanin aiwa na'ura na bayyana he gashi yanzu kahurai ne ka ba musulmi ba yan wallan ce ku na ga wata jarida ta mutumin alman ɗan wani abin yawa kana wani ɗan uwa cikin ‘yan uwa ya je karatu ya dawo ya same ni a gida shi yanzu ya rawa kan shawaye wallah yake samu na ruwaya ku juwa wannan ruwa kamata a diba ta wace kuda sa kuda cikin ruwa kamar da ka sha kaza kaza Allah ya mun kun a cikin majama'a yake hikima Allah wallahi ina da jarida wadda jaridar tana daki na rubuta aje kun ta jima iya zaune jini ɗauko ta he na buɗe mishi to yanzu kayan magana ko he na buɗe mishi magana cewa to gashi in kana ga musulunci ne gawa ne mai ilimi ne a alman kuma taruwa kai na duniya na maganar binciken sunna akan qur'ani akan ɗin yace gashi bayanin da aka yi bincike kahuri ne mutumin alman ne ya je ya bincike ya bincike kuma ya zo wajen wannan taro ya bai exposan abin a aikace abin da ya gani da hakika idan shi cewa menene ya binciki kuda ya dauko kuda bincike na ilimi yace ya tabbata a ilmance ya da abin ya bada abin aikace yace kuda iya da wasu kohohi a bayan shi bayan hukin shi kowa daya tana hudda wata guba kowa daya tana huddo kishe wata guba yace abin mamaki da kuda da jira kuda in ya samu tsayi tsoro kuda ga ya hurgita wannan kowa da yake budewa da zubawa ashe ita ce mai guban ke ni kasan barazana ita ke hatsa shirar manzan Allah ya ce tsoma shi gaba ɗaya ya ce wannan ɗayar idan ka tsoma shi gaba ɗaya shi a ɓangaren ɗaya ce akwai kishiyar wannan guba da take zubawa ta ke bada misali ya ce ƙaryin wannan ruwan da yake zubawa mai kashe guba ya ce misali ƙaryi shi inda za ka ɗauko ce madara litir dubu dubu na madara ce ka ɗauko garam guda na wancan likirkin da yake zubawa da ɓangaren mai maganin ita wala inda za ka sa litin dubu na madara ka sa wannan garam guda wallahi zai kashe microbe da ke cikin wata madara garam daya in wannan abu ne a ilimin ya gwada da kanta da kanta da kake gani ya ce eh gaskiya yana yiwa juha wayan zai wayan zai da da batura alman ga bishi amma ta annabi ya labari iya gaskiya ne in haka misali in wa misali akan magana kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa kare in yasa in lallagi ba shi tunan in yasa harshe lallagi cikin ruwa ku wanke so bakwai a wanke warko ku sa ƙasa tun da ɗan lokacin da ta na malakiya na magabata ya ce yi ku sani ta abudan sai su ce kullum za a wanke mai dalilin haka aka ce kullum ta abudan muke kullum an ce mi ba san mai dalili ba haka suka sauce suka wuce magabata kullum sun yi ta abudan da haka annabi ce shi ne imaninka ko ba gano ko haka su kun kai da annabi wani to ya gane shi ba a yanzu ilimi ya gano da kan aiki a wuce cewa kare lokacin da ya lallagi cikin makayi iya zubo su miyagun microbe an ɗauko aikace an sa haul jabal akan wanke ba omo ba ul jabal na wanke na wanke dauda an sa an sa an wanke aka sa na'ura kaga akwai salawun guba amma ana wankewa guda da ƙasa ba da ita haka ne ji hudi dan haka yake musulmi in dai annabi tukun dole ka yarda shine imaninka kenan gaskanta manzo Allah duka abin da kai da ba labari ko da kai ba gano ba ilimin kai bai kai ba kuma cikin imani da zaman Muhammad Rasulullah ka kaurace ma duk abin da annabi ya hana ya tsawatarwa kai musulmi ka kaurace mishi kuma abu na ƙarshe kanka kuskura ka bauta ta ma Allah sai da abin da shi annabi ya shar'anta kaga wanda zai baka maganin duwan kaga mai imanin kware bai yin bid'a ɗan wace bid'a mai tsammanin akwai saura mai tsammanin akwai kowa ta ƙarin wani aikin addini shi ɗan bid'a kai da ka shi shi da kirkira da aƙidar ku kun muna ga manzo Allah sallama ya rage wani abu ga wani ya kawo abin za a samu lada bayan manzon da Allah ya ko to sharadin imaninka da Muhammadu Rasulullah ka yarda baka bautar Allah inda bautar Allah ce sai da abin da ya tabbata manzon Allah ya ce ayi idan kuwa kai ba haka ba imaninka gudu ne tabbas dan haka yan uwa cikin wutar wata sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani annabi hijjar rantsuwa na rantse da wanda ran muhammadu ke hannun shi annabi hijjar rantsuwa da girma Allah ya ce ba wanda zai ji labarin na zo cikin wani al'umma ko ba yahude ko ba nasare ya ji labarin na zo har ya mutu biye ba imanin da abin da na zo da shi in wane ne ya zama to dan wuta dan wuta ne ba wani shakka kan shi wata aya ta qur'ani Allah ke ba labarin cewa kamar Hafsa bin Hajar ke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani alƙawari Allah wa dukkan annabawa tun farko dukkan annabawa da annabin da ya zo sai Allah bashi labarin wannan annabin idan manzon Allah zai wancan zamanin kowane annabi ne kowane annabi ne in manzon Allah ya zo ya yarda zai mai da zai bi shi shi ne fadar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ka tunawa mutane lokacin da Allah ya amshi alƙawari na annabawa ya gawa dukkan annabawa duk lokacin dai irin littayin da aka baku ko wata hikima da ka samu kai annabi kuna cikin wannan littafi da hikima da Allah ba ku sai wannan manzo ya zo wannan manzo yana gaskanta abin da yake wajen ku to he ka yarda za ku yi imani tabbas za ku yi imani da wannan manzon kuma za ku taimake shi ko da annabi sai ya hudu cewa ya yarda ya tabbatar ya dauki alƙawari a wajen Allah zai imani da manzan Allah inda ya zo a zamanin shi domin idan manzo na Allah wajibi ya imani da Muhammadu Rasulullah ina kai mabi daga manzan Allah ya ce duk wani ji labari an ba wata sartawa a da addini ne Yahudawa ƴan uwa ne ƴan wanwa ƴan uwa ba idan ƴan wanka na jini ba wani ƴan wantaka ta magana ta magana addini wannan tabbata da imaninka da Allah wa mu Allah ya wuce annabi wanda zamu yarda ba wani kolo kolo duk wanda yake ba yahudi ne duk wanda yake nasaranci addinin nasaranci ko yahudanci wallahi duk wanda ya mutu bi ba imanin Muhammadu Rasulullahi dan wuta ne kafiri tabbas akan haka muke dan wani tabbatarwa akan imani Allah kare mana imanin amin